بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren sha uku ga watan jimadan ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na sha takwas daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري تأليف الدكتور محمد ابن مطر الزهراني رحمه الله wannan littafi yana bayani ne idan ba a manta ba dangane da tarihin rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaushe aka fara rubuta sunna din yaya rubutun sunna din ya rinka haɓaka da kuma waɗanne irin salo ya rinka ɗauka tun daga karnin farko wato zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai har zuwa ƙarshen ƙarni na tara na hijira wallafar babban malami profesa na ainihin hadisi da sunna الدكتور محمد ابن مطر الزهراني الله مدaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna karatu ne a ƙarƙashin alfaslu salis wato fasli na uku wanda yake magana dangane da ainihin ashabul ahwa'i mutanen da suke mabiya son zuciya ne والفرق da kuma sauran ƙungiyoyi wa mawqifuhum min hujjiyati sunna da kuma irin matsayin su dangane da ainihin kafa hujja da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma kafa sunna a matsayin hujja wani matsayi ne yan shi'a da khawarijawa da mu'tazila da waɗannan mutane waɗanda a yanzu ake kiransu yan boko waɗanda suka ta'asirantu da aƙidun boko ma kuma suna da'awar cewa wai suna bin addinin musulunci ko kuma ma suke kare addinin musulunci wani irin matsayi ne waɗannan irin jimillar mutane suka ɗauka game da hujja da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda yake sanye wa wannan karatun da yake saurari kyakkyawar fahimta ya koma ya saurari kasar na goma sha bakwai insha Allah ta'ala da na sha shida zai ji gamsassun bayanai waɗanda za su taimaka mishi dangane da samar da kyakkyawar fahimta a ƙarƙashin sunna ɗin a nan akwai karkasuwa da malam yawa mutanen da suke raddin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana mutanen da suke raddin sunna sun karkasu kashi kashi akwai waɗanda suke raddin sunna mutlaqan wato duk abin da aka ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce to kai tsaye ainihin wato suna yin musunta waɗannan mutane ne malam ya fara tattauna mana magana dangane da su a inda ainihin wato ya kawo cewa waɗannan mutanen babu shakka suna ganin takaituwa akan ainihin alkur'ani shi kadai ya isar domin shi ne ma asalin musulunci ba a da bukata zuwa ga wata ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai masu irin wannan ra'ayin suka fara bayyana don haka sahabbai sun fara fama da waɗannan waɗanda suka yi tsawon rai amma manyan malaman sunna na tabi'ai su ne suka yi fama da waɗannan nau'i na ainihin yan bid'a kuma sun yi ƙoƙari duk iya yadda za su su murƙushe yaɗuwar ire-iren wannan aƙida shi ne bayan da malam ya kawo misalan irin ƙwazo da sahabbai da tabi'ai suka yi dangane da murƙushe wannan irin mungiyar aƙida karshe sai ke cewa wa yabdu anna hadhihi halatul fardiyya amma abu ne a bayyane cewa waɗannan al'amuran da suka rinka faruwa a ji wani ya yi inkarin hadisi wani ya yi inkarin kafa hujja da sunna to ya rinka faruwa ne ga ɗaiɗaikun mutane walam ta haɓɓa da'an jama'iyyar wannan irin abin bai ɗauki salo-salo irin na ainihin wato kasantuwa na ƙungiya ba wato ba a samu wasu tattaruwar jama'a da suka haɗu akan sun kafa wata ƙungiya a wannan zamani na sahabbai ko tabi'ai waɗanda an san su su masu inkarin sunna ba a nan a samu mutum ɗaya ne can a samu mutum ɗaya can a samu labarin mutum ɗaya shi ne ce wa yabdu anna hadhihi halatun fardiyya wato wannan yana bayyana tsarar cewa wannan wasu halaye ne na ɗaiɗaikun mutane walam tattakhaffa bi an jama'iyyan wannan bai ɗauki wani salo na ainihin ƙungiya bai zama wata tsarin jama'a illa awakhir al-qarni thani sai a ƙarshe ƙarshen ƙarni na biyu lakinnana lakinnana lam nakif ala ma'lumatin kafiya yace sai dai kuma mu da muka zo daga baya ba mu taɓa haɗuwa da wasu rubuce-rubuce ko kuma wasu ilmomi waɗanda suke masu ƙosarwa masu wadatarwa ba an hazihi ta'ifa game da waɗannan ainihin jama'a ma'ana ko da a ƙarshen ƙarni na biyu ɗin da suka zama jama'a ko to ba a samu wasu cikakkun bayanai dangane da ainihin su ba illa ma warada fi kitabi jima'ul ilmi sai dai bayanan da suka zo a cikin littafin da ke da suna jima'ul ilmi min kitabil umm shafi'i wanda yake na al-imam shafi'i ne kuma wannan littafi jima'ul ilmi yana cikin littafin al'umma ta al-imam shafi'i haythu qala a inda al-imam shafi'i yace babu hikayatu qawli ta'ifati allati raddat al-akhbara kullaha babin da ke ba da labarin ƙungiyar da ke ture hadisai dukkanin su baki ɗaya kun ga anan imamu shafi'i yana nuna cewa akwai wannan ƙungiyar ke tun daga sha imamu shafi'i ya ƙulla babi yana ɗibo irin maganganun da suke faɗi yana kuma kawo su domin ya yi rabbe su to imanin yake cewa iya ɗan abin da muka samu kenan amma su da kansu ba su da wasu rubuce-rubuce da suka yi malamai ba su da wasu rubuce-rubuce na musamman da suke suka tsaya suka feɗe abin kenan hatta sun zama ƙungiya waɗannan mutane ƙungiyar ba ta ƙarfi yadda ta fitina fitina da an sa ido a kanta ba sai kun fahimta jama'a sun mashara'a sun raddi alaihi sannan sai kuma imamun shafi'i bayan da ya ƙulla wannan babi sai ya fara yi musu martani ya fara mai musu da martani da raddi kenan rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi jama'a kun ji wannan nau'in na waɗannan mutane su waɗannan mutanen in ka taɓa su suna dindinta kansu ne zuwa ga ahli sunna ba sa yadda cewa su ɗan shi'a ne ba sa son kansu daga kowa za su danganta kansu cewa su ahli sunna ne ma'ana su ne asalin waɗanda suke kan addini amma kuma kuma waɗannan sun saba ma sunna domin suna inkarin ita sunnar malam yace wa tu'addu ar-rafida mimman radda sunnata mutlaqan haka kuma ana saka ƙungiyar 'yan shi'a daga cikin waɗanda suka tura sunna kai tsaye su ma 'yan shi'a su ma an zo ana lissafin mutanen da su yarda da sunna ba kai tsaye to ana saka 'yan shi'a daga ciki li'anna min mu'taqadihim domin daga cikin aqidarsu da suka kudurce al-hukm bir riddati ala sahaba suna hukunta cewa sahabbai sun yi ridda radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda illa nafaran yasiran sai dai yan wasu tsiraru kaɗan wannan yana daga cikin abin da suka ƙudurce ina fata an gane wa ala zalika to a ƙarƙashin haka fa kullu ma ja'a min tariqihim a ƙarƙashin wannan riddar da yan shi'a suka ce sahabbai sun yi baki ɗaya kuna ji jama'a illa yan kaɗan ɗin nan to a ƙarƙashin wannan maganar suke hukunta dukkanin wani hadisi da ya zo ta hanyar su sahabbai din min sunna fa huwa mardud duk wani hadisi daga cikin sunna da ya zo ta hanyar sahabbai to sai ce a ture shi saboda me waɗanda suka ruwaito kafirai a wurin su la siyama wa hum yattahimunahum aidan bil kadhib wal khiyana musamman ma kuma suna tuhumar sahabbai da ainihin wato ƙarya da ha'inci shi tablighin risala wajen isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk dan shi'a ya kudurta cewa sahabbai sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun rage daga alqur'ani sun rage daga sunna sun ƙara abubuwan da suke so a cikin ainihin wato sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a cewar waɗannan zindiƙai yan shi'a wa annahum katabu wa annahum وأنهم كتبوا تسعة أعشار القرآن كما سوء إنشاء سنة سوء صحابي سوء كشن ترى daga cikin goma na alkur'ani na haka alkur'ani da ke hannun musulmi na kasashe ne kashi ɗaya ne bisa goma sahabbai sun ɓoye kashi tara bisa goma wa amma ma ya amalu bihin rafida to to ta iya yiwa sai ka ce to yanzu tun da waɗannan 'yan shi'a ga aƙidarsu game da ƙur'ani ga aƙidarsu game da sunna ga aƙidarsu game da sahabbai to yanzu da me suke aiki kenan ko kun fahimta jama'a domin kun ga ƙur'anin da ke hannun mu suna nuna ba su yarda da shi ba kenan hadisan da ke hannun mu ba su yarda da su ba sahabbai da suka rawaito ba su yarda da su ba to da menene suke aiki wajen bautawa Allah mimma yusammunahu hadisan aw sunna na daga abubuwan da su a wurin su shi suke kira hadisi ko sunna sai ce fa huwa fi haqiqati dinin jadid a ƙashin gaskiya wani addini ne sabo ikhtalafahu abdullahi ibn saba al-yahudi wanda abdullahi dan saba ba yahudi ya ainihin wato kirkire shi wa lafaqahu min al-yahudiyya wal islam ya kuma ainihin ya haɗakar wannan addini daga yahudanci da musulunci in ya ɗibo nan daga yahudanci sai ya ɗibo nan daga musulunci sai ya haɗa shi ne abin nan talfik ɗin thumma wada'u lahu fima ba'du asanida to sannan waɗannan hadisai nasu na ƙarya waɗanda suka ƙirƙira ko kun fahimta jama'a daga baya sai suka ƙirƙiri isnadodi na ƙarya sai suka rakkaba suka ɗora waɗannan hadisai min ɗariƙi alin baiti ta hanyar ahlul baiti ina fatan jama'a kuna biye da waɗannan bayanai waɗanda suna feɗe mana wata doguwar tazara ce da za ka sa yau da za ta sa ka a yau ka yi wa harkar kyakkyawar fahimta in kana daga cikin masu tunanin zai yi a haɗa kai tsakanin 'yan shi'a da ahli sunna daga yau za ka tabbatar da cewa ba zai yi ba domin na ɗaya abin da suka ce shi ne su dai waɗannan sahabbai sun ainihin kafirta kafirai ne suka ce sai guda biyar ne kawai kuma abin mamaki su waɗannan guda biyar ɗin ba su ne daga cikin almukfiruna minar ruwati fi sahaba ba ba su suka fi kowa yawan riwaya ba duk wani wanda yana daga cikin masu yawan riwaya cikin sahabbai sun saka shi cikin kafirai yake in ka koma ɓangaren ƙur'ani duk wani sahabi da ya ruwaito ƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kakka sun kafarta shi in ba aliyu ba don haka ne wannan yake komawa wannan inkarin na koma hatta zuwa ga alƙur'ani to sa'an nan duk wani hadisi to lazimin waɗannan masu riwayar sun zama kafirai to lazimi duk hadisan da za su ruwaito ba za a yadda da su dan kafirai ne dalili na biyu a wurin in shi'a su waɗannan sahabbai maƙaryata ne maha'inta ne maciya amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zaman su da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaka sun yi ne akan munafunci da shi babu ikhlasi babu sincerity babu tsarkin zuciya ba don Allah suke biye da shi ba sun taya ne an raka don ya kwanta ya mutu su ci gadon mulki su samu ƙarfi su samu kaza su samu kaza iyakacin manufarsu kenan don haka duk manufarsu ta biyayyar musulunci ita ce ne ita ce ainihin su samu duniya bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na uku da suka ainihin zargi waɗannan sahabbai shine ɓoye kashi tara bisa goma na ainihin alkur'ani kashi tara bisa goma na alkur'ani na haka sahabbai sun bayyana ɗaya bisa ainihin wato goma kenan ko kun fahimta jama'a wannan hukuncin da suka yi wa ainihin sahabbai ya hukunta duk wani hadisi a yau in ka ba za su karba ba ina son in tabbatar muku da waɗannan bayanan ne don ku fahimci alaƙar su da darasi mala yana kawo masu raddin sunna ne mutlaqan sai saka yin shi a kabibu duk wanda ya lura da wannan kididdigar ya san cewa mutlaqan kenan in dai sahabbai sun kawo ba su karba ba to yanzu ya za su yi kenan su waɗannan yan shi'a sai suka ce to tun da wannan addinin da sahabbai suka kirkiro ya lalace ya ɓaci ba a da buƙatar shi sai suka ainihin ƙirƙiro waɗansu hadisai da wasu fatoyi da wasu ƙa'idoji ta hanyar shi asalin mu'assis na wannan tafiyar shine abdullahi ɗan saba wanda asalin shi da yahude ne mutumin kasar yaman sai ya rinka ɗibo fatoyi da maganganu na yahudanci yana kawo su cikin musulunci yana duban abubuwan da suka yi kama sai ya samar musu da gurbi misali abin da ya shafi khilafa a yahudanci shine ake samun wato aka ce yahudanci a nan ana nufin addinin bani isra'ila shine ake samun gado a cikin harkar annabta da harkar da'awa na ga ga qur'ani ya kawo da dama wa warisa sulaimanu dawud sulaiman ya gaji dawud sannan wa ja'alni waziran min ahli haruna akhi to tunda haka ne abin ya zama daga ɗana sai ƙanina daga wana sai matata sai kaza sai kun ga yanzu wannan ka'ida ce yahudiya ka'ida ce isra'iliya ba ka'ida ce islamiyya ba shikenan sai suka ɗauko to ai qur'ani ne ba da labarin waɗannan abubuwa don haka to musulunci ma haka yake shine talfiƙin abubuwa tsakanin na musulunci da kuma ainihin na yahudanci daga nan sai aka fito da ainihin sabon addini to wannan sabon addini ta hanyar suwa ne ne ake samo addini ta hanyar sahabbai to tun da sun ce kafirai ne makanyata ne maha'inta ne masu ɓoye addini ne zai yi kuma su dawo su ce waɗannan sahabban sun ce a karɓa na haka sai suka ce su da za su karɓa addini don sai ta hanyar ahalin baiti to a nan sai kuma sai suka kirkiro da wani abu wanda ba a san shi ba a musulunci a musulunci ba a san cewa su ahlul baiti wasu yararru ne daban daga ainihin sahabbai ba in an zo maganar riwaya domin ma'anar ahlul baiti a nan da ma'anar sahabi shine wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga annabi na yi a ƙarƙashin wannan da sahabi da ahlul baiti babu wanda ya fi wani daraja zama ne don haka da ɗan gidan lecturer professor da yake yin lecture da ɗan gidan getman na wannan university in suka zauna aka yi musu lecture duk ɗaya ne a yanzu ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin haka ware wani isnadi cewa wannan isnadin na ahlul baiti ne don haka yana da wata daraja ta musamman wannan wata bid'a ce da gaba ɗaya ba a san da ita ba domin menene bambanci ahlul baiti ya ruwaito sahabi ma ya ruwaito to amma da yake an kafirta su an karyata su an ce maha'inta ne masu ɓoyewa don haka dole a samu wata hanya shine aka samu wannan hanya kuma sai aka ɗaukaka al'amarin wannan hanya aka haɓaka magana a kanta har sai aka wayi gari duniyar shi'a da yan bid'a tana kallon cewa ahlul baiti wata jama'a ce a fagen riwaya yadda ta sha bamban daga ainihin sahabbai ko kun fahimta jama'a malaman farko ba su bambance riwayar ahalul baiti in ya tabbata ahalul baiti suka yi ta daga sahabbai ba su da bambanci don a wannan lokacin ana kallon su ne a matsayin su huba din kawai ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallama ne masu gaskiya ne sun ruwaito ainihin magana ko aiki da gare shi ko kuma addini jama'a kun fahimci wannan ka'idar da kyau to wannan abin da suka kirkiro gashi shine sai malam yake cewa thumma wada'u lahu fi ma ba'du asani da min tariqi alil bait sai suka kirkira wa waɗannan maganganu da waɗannan hadisai nasu isnadoji ta hanyar alil baiti wa hiya kadhibun wa zurun waɗannan isnadoji ƙarya ne kuma ɗan jabilu ba su da asali wa alil baiti mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama minhum dangane da alakanta su da yan shi'a wa min dinihim da kuma alakar su da wannan addini na shi'a bura'a'u sun yi baran baran bara'atar zibi min dan yusuf kamar yadda kyarkecin nan ya barranta daga jinin annabi yusuf yan uwan annabi yusuf su suka dawo da uban annabi yusuf uban su kenan yaqub da rigar annabi yusuf kata kata da jini suka ce kyarkeci ne ya cinye annabi yusuf ga rigar ma da jini aka ce da uban ya ɗaga ya ce lallai wannan kyarkeci yana da natsuwa ya iya zare ɗan nawa daga cikin rigar shi da ya ga rigar ba ya cinye shi sannan ya kawo jinin ya yayyarfa a jiki ya ce wallahu musta'anu ala ma tasfa a ƙarƙashin wannan malamai sai suka ɗauki wannan kalmar da malam makarye a matsayin salon magana sai a ce ana bari min haza ko huwa bari min ko huwa bari min haza bara'atar zi'idu min dan yusuf kamar yadda kyarkecin can ya barranta daga jinin annabi yusuf muna da yaƙini ko to haka waɗannan ahalin baiti sun barranta daga waɗannan isnadodi da waɗannan maganganu da ake danganta zuwa gare su ina fata an gane ga waɗansu littattafai waɗanda za su taimaka mana kwarai da gaske dangane da wannan ƙabiya waɗanda babu shakka dukkanin ɗalibin ilimi yana buƙatar ya shiga ya fita ya karanta waɗannan littattafai don ya san ina aka kwana ina ne ainihin kuma za a tashi akan al'amura don ko da don kar a yi baka ko kuma a kai ka a ainihin baro ka akwai wani shaidanin balarabe mutumin kasar tunisia buzu sunan shi tijjani samawi ya rubuta littafai da yawa waɗanda malamai da suka karanta su suka tayar mishi da raddi babu ji babu gani sai da suke kacce-kacce da shi da su rage mishi da komis kala zarrati wannan ainihin shaidani mai suna tijjani samawi kaɗan daga ainihin wato cikin littattafan da malaman suka yi mishi raddi ne shine ainihin wato maso dan gabatar mana waɗanda za su amsa mana tabaya da yawa daga cikin nan al-intisaru lisahab wal al min iftira'ati samawi dal wato kai agaji da sahabbai da alayan annabi daga kairayin tijjani as-samawi batacce al-qism al-awwal ar-radd alayhi fi kitabihi thumma hatadaitu littafin shi da ya rubuta ya sanya wa suna sun mahtadaitu wani malami na jami'ar islamiyya dr ibrahim ruhaini shine ya ainihin rubuta wannan littafi bai gama shi ba wannan kisne na farko ne kisne na biyu na nan zuwa in allah so na ka sake samun wani dr khalid ko a shi khalid al-asqalani ya rubuta shi ma bal dalalta bal dalalta gashi yace kashfu abatil tijani fi kitabihi thumma hatadaitu sunan littafin kenan yace a a bata kai kamar yadda yanzu ka ga in aka samu wani dan shiya a nan cikin Hausawa ko a Najeriya sai ka ga yana cewa shi da ahlus sunna ne yanzu Allah ya taimake shi ya gane mazhabi na ahlul bait na ka yawa ya gani shi yanzu yana bin shari'a ne yace a bal dalalta kuma ya aka yi aka san cewa kai ahli sunna ne ne ya ka tashi gida ne da ake tsibbi ko ake tsafi ko ake dariƙa ko ake kada mandiri wannan ba gidan ahli sunna ba ne gidan yan tsibbi ne ko gidan yan dariƙa ne ko gidan ainihin gwargwadon abin da ake yi amma ba dai gidan ahli sunna ba ina fata an gane wannan to waɗannan maganganun kun san abin da ya bani sha'awa da wannan darasin 1995 ko makamancin haka gashi malam aminu aliyu gusau wanda ɗaya daga cikin mabiya ibrahim zazzaki ne tunin gusau ne ya rubuta wannan littafi gashi alamomin gane ɗan shi'a wannan littafin a cikin shi malam aminu aliyu gusau ya yi sharhin wannan karatun da muke a yau haka wannan littafin ya kamata kowane ɗan makarantar ne ya same shi ya karanta shi ba don kuma saboda na ɗaya wannan ƙabiyar yadda tana da matuƙar muhimmanci ka gane ta da farko tukuna ya ce babu na farko shi'a da haɗarinta ga al'umma a ƙarƙashin wannan babin ya tsaya tattauna dangane da haɗari na ainihin shi'a ga al'umma sannan hanyoyin da suke bi domin rusa addinin musulunci su ne aƙidar cewa allah ya umarci annabi shi da ya sanar da a wato ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da sayyidina ali cewa shine shugaba bayansa wannan na daga cikin hanyar farko da suke fara bi ai annabi ya gaya wa Allah ai annabi ya gaya aliyu da umarnin Allah cewa in shi annabi ya rasu din aliyu ne magajin shi ina fata an gane sannan ƴaƴansa da jikokinsa ransu su goma sha biyu waɗanda su ne ainihin wato suke kira imamai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya sanar da haka din don haka addini baya cika sai da imamai da kuma imani da su da kuma yarda da wajabcin yi musu da'a kun yi mataki na farko kenan mataki na biyu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun zauna da shi ne a cikin munafunci da rashin da'a saboda haka jahilai ne ainihin wato jahilai ne da ba su tsaya sun koyi addini da kyau ba bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa sabban sun saba wa umarnin Allah da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka idin sayyidina Ali suka kuma yi wa sayyidina Abubakar mubaya'a don haka duk sun yi ridda ina fata an gane sun fita musulunci sai mutanen da ba su wuce goma ba kawai bayan haka kuma sun gurɓata alkur'ani suka shafe kashi biyu cikin uku nasu domin su ɓoye zaluncin da suka yi suka kuma zama maƙaryata suna ƙirƙiro hadisan ƙarya domin su tabbatar da mulkinsu na zalunci da jahilci da son zuciya to abin da nake so a nan ku yi nazari da kyau wannan bahaushe ne ya rubuta da harshen hausa waɗannan kuma maganganun balarabe ne ya rubuta kuma ina da yakinin ba su san juna ba su taɓa haɗuwa da juna ba ma har shi malam maƙaryar su sannan ina son ku san wannan yana daga cikin waɗanda idan zubuki shi ne direban motar shi'a to waɗannan su ne karan motoci na tafiyar tun farkonta don haka waɗannan ba suna faɗe ne irin faɗar da shi malam matsar yake ba a matsayin shi na shi malamin sunna ne bincike waɗannan an yi tafiyar da su ne don haka za a kai wani wuri da za ka biyana cewa waɗannan maganganun ya rinka jin su ne a bakin zazzaki ko kun fahimta jama'a a wannan lokacin kuma fa muna kan jayayya da batarnaka da su ma su su aliyu din suna cewa sam wanda ki ba shi a yake ba malikiya yake ba a fahimce shi ba ne gwagwarmaya yake a wannan lokacin muna wannan batarnakar da su suna ji suna gani ana yi da mun fito mun faɗa sai su musu sai da aka kai matsayar da su kansu yanzu ba za su iya danna abin ba kuma kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba sannan shi ne ya kai gare wannan rubutun ina fata an gani yau shekara uku kenan mun haɗu da shi a wurin jifan shekan da daddare sai nake mishi magana game da littafin na ce zan sa abu da littafin sai ce ba laifi ka sa abu da yake amma kuma ai ya kamata ka bari ma a yi updating a ƙara wasu abubuwa waɗanda wasu abubuwan sun fito nake a abin da ke cikin wannan littafin ma kaɗai ya isa ya faɗakar ai abin da ake so faɗakarwa ake so in ka faɗaka za ka zabura ba kiɗa kiɗan tafai ana da su na shi'a da na sunna ka je kai karatu ana son ne yanzu mutum ya faɗaka kawai cewa waɗannan waɗanda suka yi tafiyan ne suke rubutawa ba wai waɗanda su ba su tafiyar ba a da su aka yi tafiyar sannan ga shi ce su matsayin sahabbai na marwaita alkur'ani da hadisai ya sa babu inganci da alkur'ani da hadisan saboda haka addinin musulunci da aka gina akan bin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda tafarkin ahlus sunna wal jama'a yake ba ingantacce bane ne da kafirci da bin son zuciya irin na sahabbai shi yasa ma 'yan shi'a suke da aƙidar cewa shiriya da tsira suna cikin saba wa ahli sunna in kana son ka shiru in kana son ka tsira shine ka saba wa abin da ahli sunna suke a kai jama'a kuna fahimta kun ji hanyar da suke bi wajen rusa addinin da Allah ya aiko annabi da shi ina son kusan cewa waɗannan bayanan da nake da wannan abubuwan da nake karantawa ban fita daga darasin ba ina son ku yi abin kyakkyawar fahimta malam matar anan ya kawo irin matakan da suke bi to anan abin da shi malam ali yake nunawa shi ne irin abin da matar ɗin yake nunawa na farko tabbatar da cewa sahabbai kafirai ne maƙaryata ne maha'inta ne masu ɗorewa ne domin neman duniya don haka duk wannan abin da sahabbai suke gaba ɗaya saboda neman duniya ne da kare mulki ko kun fahimta to mataki na biyu tun da waɗannan mutanen haka suke to abin da suka ruwaito na alkur'ani da hadisi ba zai zama karɓaɓɓe ba tun na kan ku gane wannan irin nazariyar ita ce 'yan shi'a suke bi akan dukkan malaman ahalus sunna duk inda malamin ahalus sunna yake za su ce ko yana zina ko yana luwaɗi sai kun ji sun zarge shi da haka duk inda malamin ahalus sunna yake ka wanda suka fara wannan zargin shi ne sayyidina umar ya sayyidina umar luwaɗi yake saboda sayyidina umar bayan mulki da yake a kai a ƙarƙashin kujera abubakar da ya zama khalifa sannan kuma a ƙarƙashin zamanin shi ne aka rubuta gwamnatin kisra ta iran da haka suna da gilmi akan umar mugun gilmin da ba su da shi akan abubakar ina son ku gane wannan da haka sun fi mugayen maganganu akan umar fiye da abubakar abubakar kawai zagi ne amma munanan maganganu da haka dukkan ɗan shi'a yana kudurta cewa sayidina umar subhanallah yana luwaɗi na biyu almughiratu ibn shu'ba almughiratu ibn shu'ba shi kuma da suka rasa yadda za su sai suka ainihin danganta zagare shi wannan shi ne da'abin dukkanin yan shi'a kusan wannan abin da ya sa waɗannan sahabban da aka ɓata mutuncinsu da aƙidarsu kun ga abin da suka rawaito ya ɓaci to duk wani malamin da ya zage yana karantar da alkur'ani da hadisi sai su danganta mashi ɗayan wannan to sai a ga shi ma to ai ya lalace to tun da ya lalace dan ne za a karɓa addini a wurin shi jama'a ko kun fahimta kuna fahimtar wannan da kyau don haka za ka ji daga cikin tuhumce-tuhumcen da suka yi wa yazid yazid cewa shi ma yana luwaɗi yana zina yana shan giya su duk wanda ya saba musu to yana zina yana liyaɗi kuma yana shan giya amma wanda bai saba musu ba fa za su shiru a kan shi wanda ya bi su fa to shine aslahu salihin jama'a kun ga in kun fahimce ni da kyau a ƙarƙashin wannan matakin an rusa sahabbai an rusa qur'ani an rusa sunna sai malam muhammad sai malam ainihin aminu aliyu ya ce hanyoyin da 'yan shi'a suke bi kuma domin gina sabon addini su ne tunda sun rusa wannan addini to waɗanne hanyoyi za su bi kuma su gina maka addinin da suke so ka bi kun ga malam matsar haka ya gaya mana sai kuma suka ƙirƙiro wasu hadisai suka ce ga ahalin baiti ina fata an gane na farko shine gida aƙidar imama sai a gina maka aƙidar cewa addini bai yiwa sai da limamai goma sha biyu ɗin nan ina fata an gani na biyu siffanta imamai da wasu siffofi na Allah madaukakin sarki da kuma ɗaukaka su ainihin wato zuwa matsayin annabawa ko ainihin ma sama da haka kun ji mataki na biyu matakin farko shine gina maka aƙidar imama cewa musulunci aikin banza ne sai ka yarda da limamai goma sha biyu musuluncinka da kake a yanzu Allah ba zai karɓa ba sai in ka yi imani da mubaya'a da limamin zamaninka a wannan zamanin sahibul asr din shine sahibul gaiba al-kubra shine al-mahdil muntazar dan haka dole ne sai ka yi imani a wannan zamanin shine limaminka na uku siffa ta biyu wato aqida ta biyu ta matakin gina sabon addini shine yadda da cewa waɗannan limamai suna da daraja da matsayi wanda matsayin nan ya kai na Allah ya kai kuma na annabawa to sai na uku yi amfani da wannan matsayin da aka baiwa imamai don canza fassara ayoyin alkur'ani da fitowa da sabuwar sunna wai ita ma sunnar imamai madadin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato yanzu tunda an gina maka cewa ka yarda da wannan matsayi na imamai ko kun fahimta jama'a kamar abin da Khomeini yake cewa wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyin mursalin Khomeini ainihin wato yake cewa yana daga cikin larurori ko kuma abubuwan da suke tabbatattu ne ainihin a cikin aƙidinmu cewa limamanmu suna da matsayi wanda mala'ika da ke kusa da Allah ko kuma annabi wanda yake manzo bai kai wannan ainihin daraja ba haka nan ainihin alu kashifu liba muhammad hussein al-imamul akbar kamar da suke siffanta shi da duk ire-iren waɗannan maganganu to kaga yanzu aka nuna maka cewa limani kamar sayyidina ali kamar usaini kamar ainihin zainul abidin kamar waɗannan limamai nasu guda goma sha biyu har zuwa mahadi al-muntazar naka nuna maka cewa yana da matsayi irin na Allah yana da matsayi irin na annabawa ko kuma ma yafi yana da matsayi irin na mala'ika jibril ko kuma ma yafi yanzu kaga duk abin da wannan matsayin ya gaya maka ya zama ne ya zama addini ya zama shari'a kun ji wannan shine mataki na uku bayan da aka gama gina maka girman su a cikin zuciya ko kun fahimta jama'a to sa'an nan kuma a ƙarƙashin wannan sai a nuna maka dan haka su ma suna da nasu fassarori dangane da ayoyin alkur'ani da kuma fassarori dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a zo a ce maka inna a'tainaka al-kautsar ga abin da ainihin wani ya fassara ta ulaika hum sharrul bariyati ga abin da Ali ya fassara ulaika hum khairul bariyati ga abin da ainihin Ali ya fassara to sai a ce maka tunda ka ji matsayin su kenan to kaga fassara su ita ce a ba dauka yanzu da ka ce to bari ka yayyayi wani ba sai a ce maka duk wanda zaka yayyaya bai kai kamar su ba dan haka su kadai ne alqibla ka wajen fassara alqur'ani da hadisai ko kun fahimta jama'a sai kuma yin amfani da wannan sabuwar fassara ta alqur'ani da wannan sabuwar sunna ta imamai domin gina wasu miyagun aƙidu da wasu hukunce-hukunce da bambance-bambance waɗanda suka saba wa shari'ar musulunci wasu daga cikin munanan aƙidun shi'a sun haɗa da siffanta Allah maɗaukakin sarki da jahilci da kuskure ita ce aƙidar bada ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya jahilci da yawa daga halittun shi da kuma da yawa daga abin da ke faruwa a tsakankanin halittun shi da kuma cewa Allah ma yana kuskure domin karka manta an gina maka limamai ne a matsayin Allah Allah kuma an mantar da kai shi don haka don an ce yana kuskure ko kuma yana da jahilci da baka damu ba amma su kuma an tabbatar maka cewa su ma asumai ne kun da kenan an ɗauke Allah an aje matsayin su an aje su a matsayin shi ina fata an gane na biyu siffanta imamai da ilimin gaibi kuma tun da an ɗauke Allah an aje su a matsayin limamai an aje limaman a matsayin Allah yanzu an siffanta su da siffa ta Allah shine sun san gaibi sannan aqidar ci gaba da annabci da saukar wahayi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wahayi ya ci gaba da sauka da ga saida a Fatimatu Zahra kwana 70 ko kwana 75 a ce wannan daidai ne sannan sai kafurta sahabbai da ce musu azzalumai makaryata sannan aƙidar cewa alƙur'ani bai cika ba kuma ba shi da inganci sannan rashin imani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan halatta ƙarya da yaudara da ruɗi da nufin wai taƙiyya abin da ake nufi da taƙiyya kenan an halatta maka zaka iya ƙarya zaka iya yaudara zaka iya ruɗar mutane ko ka ruɗu da wani abu nasu don domin kawai ka kai da cimma yaɗa wannan aƙida taka sannan aƙidar cewa tashin kiyama da hisabi sau biyu shine aƙidar raja tashin alkiyama da tashin duniya sau biyu zai faru da kuma aƙidar cewa mahadi ne zai kammala addini annabi zai zo da addini kammalalle ba mahadi ne zai kammala shi kuma zai dawo da alƙur'ani na gaskiya wannan alƙur'ani da ke hannun mutane ba na gaskiya ba ne cikakke kuma ya kafa adalci a bayan ƙasa sai ko kuma aƙidar cewa duk wanda baya shi'a bisa ɓata yake kuma saba masa shirya ne waɗannan malam ce kaɗan ne daga cikin miyagun aƙidun shi'a waɗanda ainihin wato a yaɗuwarsu tsakanin musulmi ba ƙaramin haɗari ba ne da barazana ga imanin musulmi na fata an gane to kun ji yanzu kun ga in kuka fahimta an rusa asalin addini ko da aka gama rusa maka asalin addinin sai aka yi ƙoƙarin dasa maka sabuwar aƙida wadda ita ce za ta ba da platform ita ce za ta bayar da kyakkyawar shimfiɗa ta wannan sabon addinin kuma da ake so ya shige ka wannan sai ce babu na biyu me yasa ake buƙatar wasu alamomi domin gane ɗan shi'a me yasa ake da buƙatar a bayyana maka wasu alamomi don ka ringa gane ɗan shi'a gashi nan ainihin wato malam ya kawo kana buƙatar dukka karanta waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala sa'annan ya zo bayani akan alamomin gane ɗan shi'a ga alamomin kai tsaye waɗannan alamomin tuni sun bayyana wannan a wancan lokacin ne suke da musamman fa'ida a nan ƙasar amma a yanzu ba a bukatar ma sai an daidaita bayanai domin hatta jahilai ma da sun gani za su ya wannan dan shi'a ne ina fata an gane waɗannan alamomin a lokacin da mu da ni da makamanta na in mun fara cewa ke ƙarya muke sharri muke musu ina aka gani sai ga shi yanzu nan shikenan sun bayyana ina fata an gane sannan ga alamomin tabbaci a shi wannan ne littafi ne takaitacce kwarai da gaske ya rubuta shi ne a lokacin da suka gane cewa babu shakka zuzzuk yana jan su zuwa ga shi'anci ne shi yasa da ni da makamanta na muke godiya ga Allah ko muke ƙara tabbatar da imanin da zuwa ga shiriyar da muke a kai ba don komai ba tuntuni mu Allah maɗaukakin sarki ya tsare imanin tare muka tashi da waɗannan mutane na iya tuna a IBC na ƙarshe wanda na halarta a Najeriya ni da kaina na halarta ba na je a matsayin mai lacca ba shine IVC da aka yi a Basawa Teachers College a 1980 a 1980 a wannan lokaci na fara mulahazanta yau shekara 31 kenan na fara lura a cewa akwai shi a cikin tafiyan muna fitowa mun yi sallah a zahar ko za mu yi sallah a zahar da mana aliyu tukur tukur nake ce mishi a cikin tafiyan nan akwai shi'a sai ke cewa a baka fahimta bane Allahu akbar gaskiya ne kai lokacin da dumi-dumi ake tafiya daidai 1995 nan na kai yaro asibitin tudun wadanan sai muka haɗu da shi shi na kai ir shi wurin da cewa ai na bi ka a bbc jiya kana bayanin cewa kun gane cewa tafiyar nan shi a ce ce kwarai da gaske sai na ce za mu gayyato ka ka zo kai mana lacca akan haka shi ne na gayyato shi masallacin cika muna nan da kasusuwan awa uku ya zo bayani da bakin shi ga abubuwa sosai gani a daidai wannan lokaci ne aminu ali ya rubuta wannan littafi ko kun fahimta gama to matsalar ita ce dukkaninsu da suka bi waɗannan abubuwa na hayaniya akwai wani permanent damage da zazzaki ya ba su in har ka bi zazzaki zai baka wani permanent damage wanda yana da wahala idan ba Allah ya nufe ka da matuƙar shirya ba ka iya fita daga wannan permanent damage wato zai darkake ka darkakewa ta har abada don haka kakaf waɗanda suka bi tafiyar zazzakiya in ka cire aminu daurawa har yau da musan mutum ɗaya ɗaya wanda ya dawo kan hanyar ahli sunna ɗari bisa ɗari saboda daga cikin abubuwan shi ne waɗannan maganganun idan ka zauna gaban zazzaki abu na farko da zai sai ya kwashe darajar duk malaman najeriya ka ya zubar maka sai kawaye gari babu wani malami da kake gani da daraja don haka duk karatun da aka ce malam wani yana da shi na qur'ani ko na hadisi ko na larabci kana ganin aikin banza ne sirrin wannan daga ciki wani daga cikin su san da suka wannan tawayar a 1995 na je duk sakin su a nan tudun wada yana gaya mini yace abin da ya sa idan har malam zazzaki bai mana haka ba to babu shakka yace za mu je wani mu biyo karatu to in ka muka biyo karatu za mu dawo mu rena shi don shi ba karatu yake mana ba dan a lokacin nan shi mu wada za a dauka da riyadu salihina sai a ce za a tafi daji sai a je daji sai a je a zauna sai a ce za a karatu mu wada shi kadai ne na zai buɗe mu wada sai dai kalla haka sai shuru sai barka sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ke na hagu ba za a karanta harafin laranci ko ƙwado ba kuma sai da a ce an ji an karanta muwaɗa kwana uku a daji so ka dubi how much time lokacin da aka yi wa matasa asara a rayuwarsu don haka a wannan lokacin akwai kasar da aliyu tukur-tukur ya a anguwarsu kasar ɗin duk yana na mun yi dokumentin nasu a darul hadis babu kasar kwaya ɗaya da za ku ji ina faɗi wanda a yanzu da muke magana ba shi muna nan da abeban mu yake cewa kowa ya je sulhunta da malaman anguwarsu yace dan ya samu kowa ya faɗa da malamin anguwarshi na haka kowa ya je sulhunta da malamin anguwarshi to anan na son ku gane wancan uslubin fa shine zubarwa da sahabbai girma don rashin karɓar abin da suka zo da shi haka zubarwa da malaman musulunci girma don ne don kada a karɓi abin da suka zo da shi to wannan zai ba da damar a bar mutane a matsayin baƙaƙen jahilai yadda duk abin da ka zo ka ce musu za su ce gaskiya ne ku duba yanzu babu waɗanda ake kuka da su da taurin kai a kai sun ƙi ba da kai akan a haɗa kai da 'yan shi'a sai mu da yasa duk kaɗai ne ba za ka ja mu kawai ba sai da dalili don ne don muna karatu amma in ka ɗibe yin ɗariƙa ba karatu suke ba in ka ɗibe da yawa dangin yin izala ba karatu suke ba don haka da yawa malaman izala yau ake gayyata suke zuwa wuraren tarurruka na haɗin kan shiya saboda ba karatu suke ba idan kai mishi magana abin da zai ce sai ce to duk waɗannan abubuwan da kake cewa game da su ni ban ji ba shi ma'ana nan da Allah ke faɗa mana a cikin alkur'ani game da yahudawa ba za mu gaskata su ba amma ba za mu ƙaryata Allah ba haka suke cewa malam ba za mu ƙaryata ka ba don mun san ba za ka yi ƙarya ba amma kuma mutum da ba mu ji ba to ba za mu iya gaskatawa ba to me kenan ƙaryatawa dan haka da Allah yake cewa laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji waɗanda suke cewa Allah talaka ne mu ne masu wadata sanaktubu ma qalu ya mu rubuta abin da suke faɗi wa qatlahum al anbiya da kisan annabawa da yanzu duk waɗannan abubuwa mu fa mu ji daga magani ba daga yahudawa amma me yasa muka yarda Allah ya faɗi duk abin da aka faɗi cewa suwa da sun ce ko kuma a ce hanyar nan karka bi ta ana fashi sai ka ce a'a ni sai na je na gano ko kun fahimta jama'a saboda haka waɗannan hanyoyi da waɗannan matakan kaɗai waɗanda ke iya ɗaukar su ne waɗanda ba sa karatu ku kuma da kuke karatu dole a zarge ku da tsaurin rai da taurin rai da abin nan taurin aƙida ko makamantan haka saboda ne za a faɗa maka magana haka siddan babu dalili ka ɗauka ba za ka ɗauka ba shi yasa wannan yana daga cikin bambancin ilimi da kuma ainihin jahilci sannan shi ilimi updating ɗin shi ake yi dan an samu wasu daƙiƙai waɗanda suke alfaharin sun yi karatun risala da riyadu salihina da muwaɗa shekara talatin da ta wuce haka suna considering kansu malamai ne waɗanda duk abin da ya zo yau da haka za su iya tamizi a'a daga sanda suka sauke waɗannan da ruwa sanda waɗannan aƙidun suke bayyana suna yin karatu ba sa yi sun daina yin karatu sun koma suna karatun economics business administration law da sauransu na haka sun bar waɗancan karatuttuka tsakanin barinsu da waɗannan karatuttuka da tasowar waɗannan abubuwan yanzu an samu vacuum an samu wata tazara wadda yake cike ta sai wanda yake karatu wanda ya bar karatu ba zai iya cike ta ba na haka dole ne ka da ka yi imani da abin da masu karatun waɗanda suka ci gaba da karatun suke faɗi Allah maraukakin sarki ya taimaka sai da haka ku yi kokari kowa ya samu wannan littafi alaikum salam na ai ko kaɗan duk wanda ba wai sai wanda ya nuna ba kadai ko kwana bakwai yana halartar majalisinsu a bisa ya aminti da su ba zai sake imani da ƙur'ani ko hadisi ba saboda yadda mu muke karatu muwasala muke ci gaba muke yi su biyan sabon zuwa idan ya zo sai an ɗauko mishi komai daga farko saboda haka da ka isa iran za a je ana zagaya da kai wurin malamai ana zama abin da za a faɗi sai a ce mukhalifu mukhalifu ana faɗakar da shi ne to ba fa namu bane dan haka malam ka dan samu abubuwan da zaka fara faɗa ne naka zai fara maka basic ya fara gaya maka cewa sai kai ka ji ya ce abubakar la'anatullahi alaihi wa umar la'anatullahi alaihi haka wani akan safa bana na ɗaga hannun zan daura mishi mari wani ya rike wani dan iraki kawai mun fara magana ce shi ya ga ina ta yin abubuwa ne nake mishi eh haka suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na fahimci da ma dan shi'a ne don ka saba ina ganin su muna iya gane su a makka ko a madina saboda haka na ina ta yin wasu abubuwa ne nace kwarai da gaske nace haka suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabbai masu girma radiyallahu alaihi jami'a yace a tani ababakar wa umar la'anatullahi alaihi shi dai hannu sai ya rike hannuna ta ba yace fala rafafa wala fusuqa wala jidala nace Allah ya ce fa in qatalukum faqatuluhum fi sai jirare dan dama ba masorafi irin dan shi bana bana dana wurin aikin haji akan sa ba dan dalla mishi mari ba abin da ya shafe ni gaba na fata an gane na wa alaikum salam wa rahmatullah eh a ba a zo kansu ba tukun eh waɗannan suna daga ciki amma za a zo kan waɗanda za ka ji su suka zama yan qur'ani ne don waɗancan ai daga farko farko duk abin da ya taso daga farko baya cika bayyana karara ka dubi yaro in aka haife shi za a yi ta kame kame ne a ce yayi kama da wani yayi kama da wanci kai a ce kuma dai to ya rikida ya koma kaza kai ko kun fahimta haka duk aqidar da ta fara ba ta ba ta da tabbas to da haka a wannan lokaci a farko farkon zamanin da abin ya fara su tangalla na su don su ma ba su gana ginuwa akan abin ba ko kun fahimta to daga baya ne za ka zo ka ji sanda aqidar ta tabbata shi ne za ka ji suna zama yan qur'ani na din amma a wancan lokaci za ka same suna tangal tangal ne kamar yan shi'a ne dan shi'a kafin ya burin kasa za ka yana dauko maka bukhari da muslim yana maka hujja da su idan ya burin kasa fa hatta shi ya ɗauko kai ya kafa maka hujja ba zai ba don yana ganin jaridar concord ta fi bukari inganci a wurin shi su waɗanne waɗannan waɗanda suke inkarin hujjiya ta sunna yake ba a kafirta su kai tsaye saboda a lokacin malamai suna ganin wasu kurakurai ne suka fahimta ka fahimta wato wasu shugabobi ne abin bai gana bayyana musu ba sai suke ganin kamar gaskiya ne duk wanda yake da wannan siffar ai wannan ko shakka ba kai akan kafirce shi mutum ya kafirta sahabbai ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata hadisai to ne ya rage a musulunci yaushe kuma za a tsaya ana ana shakka kafir ana shakka kafircin wannan to kuma ba waye kafiri a duniya na fata an gane idan haka jama'a kun ji to shi ne sai malam yace wal islamu kulluhu shi musulunci gaba ɗayan shi kitaban wa sunnatan qur'anin shi da sunna laysa min umma tariqun li ma'rifatihi an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam illa sahaba babu wata hanya ta sanin musulunci daga manzon Allah sai ta hanyar sahabbai in dai daga manzon Allah za ka fahimci musulunci to sai ta hanyar sahabbai kamar radda ma ja'a min tariqihim wanda duk ya ture abin da ya zo ta hanyar sahabbai فمن أين له طريق أخرى آه آخر يعرف به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم to ta ina zai samu wata hanya daban wadda zai san abin da yayi daga manzon Allah in ya kare ta sahabbai ko kun fahimta jama'a idan yanzu misali da uwarka da ubanka da suka haife ka Hausawa ne gaba da baya sai kai inkarin kasantuwarsa hausawa ne ka tabbatar da cewa ba hausawa ba ne ƙabilun yare da ko yare ka ba to ta wace hanya ce kai kuma za ka tabbatar mana cewa kai ba haushe ne ko kun fahimta ka ce kakanka na wajen uwa da na wajen uba mazansu da matansu duk hausawa ne amma da uwarka da ubanka sai ka ce su ba hausawa ba ne kuma sai ka ce kai ba haushe ne ta wace hanya za ka yi tabbata mana da hausarka ko kuna fahimta sun ce suna bin addinin gaskiya sun ce annabi yana bin addinin gaskiya ta wace hanya sun ce sahabbai kafirai ne shi yasa suka kirkiro wacce hanya amma ina son ku san cewa danganta addinin su ga ahlul baiti fa daga baya ne daga baya ne domin za su zo ne mutum ya ce kaza sai a ce me dalilin ka sai a hau fada daga baya sai su gano ab su ce to su addinin suna yi na ahlul baiti ne shi yasa an ka karanta wannan zindikin mai suna ainihin Muhammad Hussein Alu Kashiful Ghita ga littafin shi Aslu Shi'ati wa Usuluha na karanta za a ga tsaf ya tabbatar da waɗannan abubuwan kaf yace duk wasu riwayoyi da ake samuwa ta hanyar su Abu Huraira da wane da wane da wane yace duk waɗannan darajar su bata kai darajar su suke sauro ba a wurin mu gashi nan a cikin ainihin wato shafi na saba'in da tara da kuma shafi na sittin da bakwai na wannan littafi gashi aslu shi'a wa usuluha gashi littafin su ne Muhammad bin Hussein Ali Kashif Rabata ina fata an gane abubuwa da yawa da suka shafi shi a jama'a mun dan dan kafa ne muna jiran mu kammala makarantar mu tukuna insha Allah mu wayi littattafan su gefe guda akwai littattafai da za a sa za a yi tadarasi ne a kansu don wallahi tallahi bari ku ji yana daga cikin mummunan kuskure ahli sunna su daga kafa game da 'yan shi'a ko da na awa ɗaya ne ba daga kafa amma uzurinmu wannan lokacin shi ne muna wani aiki ne wanda abin da bayan shi ke cewa ja da baya ga rago ba tsoro ba ne shi ne shi ne kawai domin su 'yan shi'a tun da suke ba su taɓa ɗaga wuta ba ina son ku gane tun da suke duk taron da za a yi cewa za a yi haɗin kai a daina kaza a daina kaza ba sa ɗaga wuta ko muskalar zarratin saboda suna da yakinin abin da suke akai kawai shine gaskiya abin da kuke akai kawai ƙarya ne kuma su ba sa compromising to amma ya bulai tudhinu fa yudhinuna ala za'amihi ba su ne ku saurara su ma saurara amma wallahi su ba za su saurara ba dan haka abin da ta shassafa din nan take jama'a shine za mu zo muna yi da Hausa a darul hadith live za mu rinka broadcasting duk wanda yake bugo waya ya bugo kaza ya bugo kaza za a yi ta yin program ne koyaushe kawai ga littattafansu a zo da su a kan kwamfuta ga hakikaninsu ga shi kawai ma'ana yin janjanne za a tayarwa abin babu sassautawa saboda ina tabbatar muku da cewa na gane muhimmancin ainihin wato abubuwan da ne ta musu shekaru ashirin da suka gabata ta hanyar irin kyakkyawan tasirin da ya a cikin al'ummar musulmi a najeriya da kuma irin rahoton da su kansu suka bayar suka ce sun dage a wajen yada aƙidar shi'a sai suka faɗi kalmomi munana a kaina sai suka ce sai aka samu wani mai kaza kaza mai kaza kaza mai suna wani sai ya zo da kaza sai ya ɗaga littafin sai ce kaza sai kuma ya ce ga littafin da aka rage a kai to don haka sai gaba ɗaya hajjar ta kari da kansu rahoton su da suka faɗi ke to ashe sassautawar da kuma yadda ake samun wasu suna ganin ana lokaci ne yanzu na haɗin kai na haka bai kamata a ci gaba da faɗin kaza da kaza da kaza ba a'a ana haɗin kan eh su suka kira zuwa ga haɗin kan su ya kamata su fi kowa taushe abin da zai yarda baka amma sai zan ba sassauta ba dan me ku za ku sassauta sannan kuma ya kamata duk musulmi ya gane cewa Allah yana cewa lau kharaju fikum ما زادكم وما زادكم إلا خبالا إما sun fito cikin ku ba za su ƙara muku komai ba sai kasancewar jiddiga ce kai jiddigar ƙaya ce kai ma'ana haɗin kan da su ba shi da wani alkhairi ba shi da wani amfani Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka malam yake cewa wani mazidu tafsirin an mawqifin rafida min as-sunnati mutahhara domin samun ƙarin bayani game da matsayin ainihin rafida zuwa ga ainihin matsayin da 'yan shi'a suke da shi game da sunna annabi mai tsarki wal muraja manhaj sunnatin nabawiyya manhaj sunnatin nabawiyya idan kana son ganin ƙarin bayani jama'a dangane da ainihin wato matsayin a 'yan shi'a da yadda suke game da sunna annabi ka karanta littafin manhaj sunnatin nabawiyya a shi wannan littafi jama'a ko ba ko ba jima za mu zo mu ci gaba da karatun shi kamar da muka fara shi kusan shekara goma sha biyar da ta gabata littafin nan ibn taymiya ya rubuta shi min haji sunnatin nabawiyya malam yake cewa kuma har wa yau a min imam shaykh al-islam al-hafiz ibn taymiya aw mukhtasari ko ko aw mukhtasarahu ko kuma mukhtasar din shi da shaykh abdullah ibn muhammad al-gunayman na malam muhammad abdullah ibn al-gunayman shi kuma mujalladi ɗaya ne ko mujalladi biyu wal muntaqa min minhaj sunna lil hafiz al-zahabi da kuma al muntaqa min minhaj sunna na ainihin al-imam al-zahabi shi ma gashi nan mun zo da shi na ibn gunayman din yana cikin nan ko kuma yana cikin dafan da suke cikin gida muna da mai mujalladi ɗaya muna da mai mujalladi biyu sannan kuma wa ma kasabahu al-hafiz suyuti da abin da babban mahaddacin suyuti ya rubuta fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna minhaj janna مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة والروض الباسل في البدء عن سنة أبي القاسم لكم لتازم الروض الباسل معنى فدمع من دوسي دم دكار سنة بابا قاسم من الإمام ابن الوزير اليمني المتوفى سنة أربعين وثمانمائة وأن اللتاف شيني الروض الباسل في جماعة غاشي muna da mai mujallabi ɗayan shi gashi kuna da komai mujalladi biyun shi mai ta haƙiƙi asalin wannan littafin kun gan shi al'awasin wal qawasin ku kiyaye al'awasin wal qawasin gashi fi dhabbi an sunnati abul qasim al'awasin kariya wal qawasin da kuma abubuwan da su ne suke kayya kashin baya dangane da kariya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin mujallabi tara ne shi malamin da ya rubuta wannan shi ne ya dawo da hannun shi mai albarka ya ainihin yi average bashin ya samarize bashin gashi ya sa mishi arrival bashin to waɗannan littattafan gaba ɗayan su da ma ƙarin su jama'a a je a karanta su akan wannan website din za a same su gaba ɗaya za a sauke su a cikin word ne ma suke yanzu ne ake son ma a saka su a cikin abin nan yadda za ka iya sauke su da siffar su ta littafi sosai gashi www.fmoor.com na fata an gani duk wanda yake bukatar su ya sauke su waɗannan tafan duk da muka faɗi da ƙari a kansu ma insha Allah ta'ala yanzu ma za a fara ɗora na turanci waɗanda suka shafi ainihin na shi'a ɗin duk da yake akwai wasu waɗanda suke na turanci ne akan sultan www.org na fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka waɗannan dai suna daga cikin ainihin wato abubuwan da malam ya faɗi gashi sai ce wa hada a hada bin nisba ila al-usulul madiya to wannan dangane da zamun nan da suka gabata ke kun ji al'amuran yadda suke a zamun nan da jama'a amma fil asr al-hadir amma a wannan zamanin fa fa inna al-istimar al-gharbi fa inna al-istimar al-gharbi الاستعمار شيء ملك ملكة الغرب لا يملك الدنيا لم يكد ينتهي من إتمام وإحكام سيطرته على بلاد المسلمين حتى شرع وذلك عبر طلائعه من المبشرين والمستشرقين في إحياء من درس من البدع والآراء المنحرفة to jama'a kun ji duk waɗannan abubuwa dangane da mutum a faɗa mai hadisi ko a faɗi suna ya musunta a zamanin da kenan ko dangane da abubuwan da suke da alaƙa a waɗannan zamuna fa malam yake cewa fa inna istimar al-gharb haƙiƙa mulkin mallaka irin na turawan yamma lam yakad yantahi min itmani bai ƙare ba wa ihkamin da kuma iya irin tsare-tsaren shi da yayi na saitaratuhu da mulkin shi da yayi ala biladi muslimina hatta shari'a wato mulkin mallaka bai ƙare ba har sai da shi mulkin mallakan ya fara raya waɗannan irin aƙidoji waɗanda sun riga ba sun ɓace wato ina son ku saurara da kyau don ku fahimci wannan maganar tukuna wato turawan mulkin mallaka da suka zo suka ci ƙasashen musulunci sai suka yi nazari a cikin binciken da suka yi wasu munanan aƙidoji da malaman musulunci suka yi fama da su waɗanda waɗannan aƙidojin sun mutu to turawan suna dab da tafiya sai suka rinka jawo wasu mutane waɗanda suka karfafe su da sunan su raya waɗannan don ya zama bayan su sun tafi waɗannan musulmin na gaskiya kuma da za a bar su su zauna lafiya su komo da ƙasashensu zuwa ga asalin musuluncin ba zai su koma jidali na kawar da waɗancan bidiyoyin da aka yi maganin su fiye da shekara dubu ɗaya shi ne ke cewa waɗannan turawa wato mulkin su bai ƙare ba da iya wannan tsare-tsaren su hatta shari'a wa zalika abra tala'ihi min al-mubashirin wal mustashriqin har sai da wannan mulkin mallaka ya fara raya waɗannan bidiyoyi ta hanyar waɗanda suke yaɗa bishara ta addinin kirista su ne almubashirin walmustashirina da kuma orientalist waɗanda suke karatu da nazari game da addinin musulunci don su ɓata shi fi ihya iman da rasa sai da suka fara ƙoƙari domin raya abubuwan da suka rugurguje min albida na bidiyoyi والآراء المنحرفة da kuma ra'ayoyi waɗanda suke karkatattu wal firaq da kuma tabe da ƙungiyoyi wal tawa'id da waɗannan ɓangarori al mu'adiya min islami waɗanda suke faɗa da addinin musulunci yasa kar ku mamaki yanzu da ɗan ɗariƙar tijjaniya suke da hoton Ahmadu Tijjani sannan suka fito da hoton sai suka ce sun samu ne ta hanyar turawan Faransa abin da za ka ce idan dai da gaske ne waɗannan turawa na faransa mujahidai sun yi jihadi da su ya aka aka samu hoton shi shi ga shi hani'an mani'an da rawani da tarbi lafiya lau yana nuna yana tare da su don wannan abu ne wanda ya fi komai sauƙin haka ɗin ta faru in ba haka ba mujahidai irin su wane ne muhtar na libya umar muhtar umar muhtar duk inda suke bayyana hoton shi da menene da suke na tarihi ba a cikin jihadi yake da su ba saboda haka kafin su tafi sai da suka yi kokarin raya da tado da duk wasu bidiyoyi waɗanda in sun tafi kuma za su zama alakakai kuma su zama kabangarin bakin tulu ga malaman musulunci ga bayanin malam yake cewa wallati kana qad gharasaha man qablahum min qablihim aslafuhum wadda waɗannan irin bid'o'i da ƙungiyoyi karkatattu waɗanda suka gabace su min a'da'il islam na daga makiya addinin musulunci su suka dasa su dama min yahudin wa nasara tun daga yahudawa da nasara wa majus da majusawa wa sa'iba ko wa sabi'a da sabi'awa masu bautar taurari masu bautar taurari ina son ku gane a can baya ba ku ji irin makircin da kafiran nan suka yi kai daga yahudawa da nasara ba a can baya da irin malaman musulunci da suka yi kokarin kashe waɗannan abubuwa waɗannan turawan da suka tashi tafiya sai suka bi suka yi karatu suka yi nazarin waɗannan abubuwa sai suka ga bari su karfafi wasu waɗanda za su tazo da waɗannan abubuwa yanzu a afghanistan za ku yi mamaki in ga yadda ɗariƙu suke ci yadda shehunai suke ci da irin abubuwa na karama da wasa da wuta da sauransu za ku ga ana janadariya ana wasannin wannan wali zai shiga wuta wannan kaza wannan kaza zikirori da sauran abubuwan nan da mujahidai suka yi maganin su yanzu tura amerika duk sun buɗe musu kofa sun karfafe su saboda ne saboda ƙasar ta fi ƙarfin su za su batta ko idan su raya waɗannan abubuwa sannan dubi a zamanin saddam kana jin abubuwan da kake ji na shi'anci da abubuwan nan yanzu duk sun buɗe ƙofar waɗannan abubuwan duk sun rayu in ba haka ba saddam ya iya murƙushe waɗannan abubuwa balle waɗannan tura masu kashe jama'a kai tsaye ina son ku gane me yasa abubuwan suka taso tura me suka ba su ƙarfi in tura ba su yarda a yi waɗannan abubuwan ba za a yi ba tunda saddam shi kaɗai ya yi ubakanin nasu kun fahimta da kyau jama'a don haka yanzu a afghanistan sai ka an ce yau za a yi wasan nuna karama shehunan ɗabi'a kaza za su zo za su nuna yadda sharifai suke wuta ba ta cin su yadda za su iya haɗiyar kunama yadda za su iya ɗaura miciji a bakin su yadda za su iya kaza yadda za su iya kaza za su su ta ɗaukan hotuna a matsayin waɗannan su ne asalin al'adun mutanen afghanistan amma sun san cewa wannan abin ɓaci ne da addinin musulunci mujahidai ba za su yi shi ba ko kuna fahimta na ɗauko muku waɗannan misalai guda biyu ne saboda yanzu tura mulkin mallaka na amerika da ke iraki da waɗanda ke afghanistan su su ne suke kwatanta irin ayyukan da waɗancan suka yi waɗanda ba gani ba karanta tarihin mu to waɗannan ku gashi mun gani shi ne yake cewa wa kana min tilkal bid'a wal ara'il munharifa allati ahyaha al-istimar to daga cikin bid'o'in nan da karkatattun ra'ayoyi waɗanda suke ainihin wato karkatattu ne da su waɗannan turawa da turawa mulkin mallaka suka raya an tsariƙi man ba'o jimamahum ta hanyar waɗanda suka sayar da mutuncinsu min jihalatul musulmi ne daga cikin jahilan musulmai suka sayar da mutuncinsu min isti'mari da ainihin wato mulkin mallaka naziru hasnatin min aljuhai'a ko min aljunaihati wato da ɗan dankin kuɗi na jinai jinai kamar ka ce kwabbai kamar ɗan kwabbai na misra wanda hasna wato danki guda تلك المقولة التي تنادي برفض السنة waɗannan mutane da ke waɗannan maganganu na shelar cewa a yi watsi da sunna wa liktifa idin qur'ani wahdahu a riƙe alqur'ani shi kadai to kun ji an zo inda ɗan qur'ani ne suka taso yanzu ne suka taso a matsayin ƙungiya ina fata an gane fa huwa kafin bi za'amihim cewa shi qur'ani shi kadai ya isar wa hum fil haqiqati yaqsiduna radd ad-din kullihi kitaban wa sunna a hakikanin al'amari kuwa suna nufin ture addini ne baki ɗayan shi qur'ani da sunna fa fi shibhil qaratil hindiyya a yankin ainihin wato ƙasar indiya istita'a al-ingilis ƙasar ingilish wato ƙasar ingila ta yi ƙoƙarin an yashtari majmu'a a ko min man yaz'uduna anfusahum min ulama'il muslimina ta yi ƙoƙarin yadda har ta iya sayan wasu tattaruwa na waɗanda ke iya cewa su malaman musulunci ne ina son don girman Allah wanda bai taɓa ganin kasaɗin Umar Muhtar ba da irin yadda ya faɗa da turawan Libya duk da turawan ne suka shirya wannan ina son don Allah ka je ka samu wannan bidiyo ɗin ka kalla za ka ga a lokacin da yake jihadin yaƙarsu a lokacin kuma turawan ga wasu manyan malamai da ke fitowa suna ganawa da turawa a lokacin da aka yi nufin za a je a yi girgiza umar muhtar da shi da jama'a su a yi bombin ɗinsu ya kai amfani da waɗannan malamai su je su lallashi umar fa turawan nan fa sun shirya don haka za sun fito da alkyabbinsu da tafiya irin ta shehunnai sannu a tsanaki ma'ana su ba sa jihadi da turawa saboda suna cewa su da su ga wani munkar da turawa suka zo da shi ko kun fahimta jama'a to a irin wannan lokacin fa za ka ga lokacin da kuke gwagwarmayar faɗa da zalunci za ka ga a lokacin ne kuma ga wasu suna shiga suna fita a ɗauki nan a faɗi nan a tashi nan da su ake komai sai ka ce anya irin musuluncin da kuke shi ne waɗannan mutanen suke yi kuwa to ƙasar ingila ta samu tattaruwar wasu malamai da ke da'awar wai su malaman musulunci ne ta siye su suka fara yaɗa wannan aƙida sun mattakhadhu sannan ita wannan ƙasa sai ta ɗauke su matiyatan raƙuma mai daɗin hawa na inkarin jihadi da saifi ta hanyar inkarin jihadi da takobi cewa babu sauran jihadi da takobi raja'ana min al-jihadil akbar ila al-jihadil asghar jihadin nafsi wa iqna'il muslimina bidhalika da kuma su waɗannan malamai su yi ƙoƙarin gamsar da musulmi da haka ina fatan kuna fahimta jama'a kuna fahimta a aikin da waɗannan malamai za su yi wa turawan shi ne a yi ƙoƙarin samar da wata fatawa wadda za ta nuna ne yadda za ta nuna ne babu jihadi da takobi kamar yadda yanzu aka yi ƙoƙarin samar da wasu malamai waɗanda ake ƙoƙarin su bayyana wa musulmi cewa musulunci fa a tsarin shi na shugabanci bai yi magana sharɗanta addini ba abin da ya magana shi ne samar da adalci Allah ya tsine wanda biya faɗi wannan magana albarka domin haƙiƙanin abu littattafai ƙwaya biyu kaɗai sun isa su bayyana mana waɗanda aka rubuta a nan ƙasar littafin farko littafin ɗan biyu bayanin wujudul hijrati alal ibad littafi na biyu littafin malam abdullahi gwandu biya'u ta'awun biya'u al-hukam waɗannan littattafan sai da su shehu suka kawo sharuɗan shugaba sharaɗi na farko shine al-islamu amma sai aka samu shehunai irin su ɗahir da cikin gani ko aka ɗauki lamba cc wane ne wane ne aka ba su aka ɗibi kuɗi aka ba su aka ba su filaye a abuja aka ba su gidaje aka kawo motoci aka ba su aka yi alkawari za a yi tafiya tare da su na haka suka fito suna ainihin fatoyin cewa babu musulunci a cikin sharaɗin shugabanci abin da ake nema shine adalci menene adalci kuma adalci da za a yi wa mutane amma shi allah da yake ba da mulkin ba a waiwayi mishi adalci ba ina son ku fahimci wannan wato har yanzu kwakwalwata tana karanta min kamar ba ku fahimci abin da na dosa ba matsalar ita ce a kowane zamani irin waɗannan mutanen su ɗin ne su ɗin inna ma sai ko kwakwalwarka ba ta auna abu sai ka ga cewa a ai abin da bambanci babu wani bambanci duk iri ɗaya ne ina son ku duba waɗannan mutanen da su aka amfani a lokacin saboda masu jihadi sun wahalar da turawa sai suka fito da fatawa cewa to babu jihadi yanzu mu da ke fatawar cewa kafirci sharaɗi ne daga cikin sharuɗan da ke kayar da a ba mutum mulki musulunci sharaɗi ne na farko da ke cikin sharuɗan mulki to yanzu mu ne ake jihadin da mu mu ne muke jihadi a ƙarƙashin haka sai aka samar da wasu waɗanda su za su yi fatawar sannan abin da nake so ku gane a ko'ina a kowane zamani a kowace ƙasa naka je malaman da suke irin wannan fatawar su ne malaman da ke bin ɗariku don wannan ya nuna muku asalin su dama addinin nasu ba matsala ba ce akan su iya bada fatawa kowace iri ce ma damar ya samu abin da suke so a girmama su kaga katon shugaban ƙasa darƙeƙe irin goodluck a gaban ɗawar bauchi yana haka yana miƙa mishi hannu haka yake miƙa mishi hannu ya haka fa yana ce mishi baba shi kuma sai to goodluck da yake mundan a coci to wanda ya mundan a coci don ya gurkusa haka ba ba ba ba ba ba shi kuma sai raunin shi ya ƙara wannan katon kafin da ya ce min baba kuna fahimta da kyau? so da haka kowace irin fatawa ce su yi jama'a kun gane wannan? to ina son ku fahimci wannan da kyau al'umma imanin su yana cikin hadari a ƙarƙashin wannan to idan aka rasa ina son ku ji wannan magana in aka rasa waɗanda za su tashi su jihadi da ya dace a wannan lokaci musulunci ya shiga uku shi ne yanzu jihadin a yanzu ba a kai ga na takobin ba tukuna ban ce babu ba na ce ba a kai ba tukuna amma yanzu shi ne na karyata irin waɗannan a kuma tashi a bayyana gaskiya sannan bari gaya mu komai akwai yanayin shi wata biyar da suka wuce mutane sun matsa wanto malam ya ce ni kenan ne na ce a'a kullum sai ka tsaya kayi nazarin shi za ku ta maganganu wata biyar da suka wuce duk maganganun su yi ba su da amfani ana son ne sai lokacin da abin zai tasiri tukuna lokacin za ku yi magana yanzu duk inda ka kewaya a gidan manyan shugabannin ka yanzu maganganun da nake ta yi ake duk an manta da maganganun da su su musu halin suka yi a waɗancan watanni biyar ɗin su musu halin ake ta neman a zauna da shi a yanzu kuma nan ne ake ta neman a zo gida lokacin da ban yi maganganun ba ku ba wanda ke neman ya zauna da ni ba wanda ke son ya zo ba wanda zan buga waya ya dauka ba wanda zan je ya saurare ni amma da ne maganganun fa yanzu kowa yana so ya zo kowa yana so a bashi dama ya zo ya faɗa amma ina son ku gane hikimar ni irin nawa uslubi shine ba wai za ka biye wa jahilai ba ne su malam ka yi marmaza ka yi magana malam ya baka fara magana ba a'a za ka kare hujjojinka da harsashenka a lokacin da ba su da amfani ina son ku gane inda mun yi wata biyar muna maganganu da tuni sun yoɗe da tuni kuma an samu da da tuna ɗan ƙirƙiro wani wanda shi kuma yana na yana karo da mu amma ya rage saura kwana uku kafin ka zauna da wanda za ka yi shawarar ya biya maka buƙatar abin ya rikice so da haka ku ringa fahimta yadda ake da'awa kai ne da'awa ya kamata ka zama ka'imin da suka ba wai kawai waɗannan suna ce maka malam kai marmi za yi magana har an har wai saboda a tunzura ni in magana har sai a je ana juya magana a ce albani tare yake da su wai duk an matsa ne zai yi magana a'a ni na tsayi ne da da'awa ta so ba wani wanda yake girgiza ni ba wanda wanda kuma shi ne zai ce ai bari zai zai zai marmaza akwai hikimar da zai yi sa'a so ku da fahimta yadda abin yake yanzu maganganun da ne da na jiya da na makon nan da suka gabata ka gaya min yanzu kafin a samu malaman da za a kawo na sirar da su zuwa daren yau don kar su tasiri gobe amma maganganun da malam sulusi khalil ya fa a kusa da gidan shi sai da aka kirkiro da malamai har mata malamai malamai mata waɗanda suke bi suna tara mata don a wargaje tunani so shi yasa ko magana ce sai ka dubi lokaci yanayi da kuma yadda za ka yi ta ta gama kurewa sai dai kawai a yi ina lillahi da ina ilaihi raji'una a kanta Allah madaukakin sarki ya taimaka to shi ne sai malam yake cewa sai suka ɗauki waɗannan a matsayin wato wata daddaɗar raƙuma domin inkarin yin jihadi da takobi kuma da ƙoƙarin gamsar da musulmi akan haka ina fata an gane ina son ku karanta littafin ainihin a mahiyar sofiya ko hakikatu sofiya fi bai'ul kitabi was sunna na malam jamil zainu da kuma na malam abdurrahman abin nan abu khalid waɗanda a ciki sun bayyana asalin inda aka samu wannan hadisin ke raja'ana min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-asghar wai an yi jihadi ne sahabbai sun ci duka an karare wasu wasu sun mutu an da an zauna ana nishi annabi ya zo same su ko yanzu nan nishi ma kuke sai suka ce i ai an ji jiki ne sai ce ai raja'ana min al-jihad al-asghar ai wannan jihadin ma karami ne suka ce wannan ne eh to ina za a sai ce ilal jihad al akbar sai suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan da muka dawo babba karami ne yanzu babba ce wani iri sai ce wai jihadin nafsi na ga kawai ka zauna kai ta jihadin nafsi ba ma musu akwai jihadin nafsi yasa wata lacca da ne ku je ku samo ta yau don shekara goma sha shida da ta wuce an goyi su mai shago amma gume akan na sa wa laccar jihadi ba tatsuniyar baka bace sai da na kawo matakan jihadi kaf ba tatsuniyar baka bace a tatsuniyar baka bace ai nan hawa wa'azin su kada ka kina ba ba da zani jihadi ba tatsuniyar baka bace wato ba da baka ba da baki ake ba kawai ko kun fahimta ai a cikin sai da naka daga cikin matakan jihadi akwai jihadin nafsi na dauki littafin at-tibb an-nabawi ne ayin zabi ma'ad da ibn qayyim akan haka na gina wannan lecture sai da ya kawo ku je ku dauki zabi ma'ad babu jihadi sai da ya kawo akwai jihadin nafsi amma kuma cewa akwai jihadin nafsi baya nuna a yi inkarin jihadi sai shi kenan matakai matakai ne to sun sai suka yi inkarin matakin jihadi na ainihin asaifu gaba daya suka ce kawai jihadi ya tattare ne kai kokarin gyara kanka na haka ka je duk za ka samu masu tunani irin wannan yanzu da kayan magana sun ce maka kai kokarin gyara kanka ka je wurin Allah salim amin ya yi maka ya ayyuhal ladina amanu لا يضركم من ضر من من ضل اذا اهتديتم kaji ya kawo maka aya ya kuma ne wanda ya bata ba zai cutar da ku ba inda ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ku zo ku ji da kanku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan annabi ya dauki wannan ayar da sahabbai musulunci zai zo gare mu ma'ana kai ka shiru to duk wanda ya bata rabu da shi tun da ne ba za ka cutu ba to haka fa ayoyin ake ɗauka ana karkatar a murɗar da ainihin ma'anarsu shi ne sai malam yake cewa wa kana zalika ba'da an anal injilis wannan fa ya faru ne bayan su turawa sun yi wahala turawan ingilishi wato ƙasar ingila ta yi wahala da amarrai abubuwa guda biyu masu ɗaci ala yadul harakatul jihadiyya a bisa hannun ƙungiyoyin jihadi allati kanat takhruju diddahum fi anha'il hind waɗanda ƙungiyoyin jihadin a lokacin suna fitowa suna karo da su a ainihin wato yankin ƙasar indiya kun gane gama turawa suka je za su mamaye ƙasar indiya sai ƙungiyoyin jihadi suka yi ta fitowa suka ɗanɗana musu kuɗarsu to shi ne lokacin da suka samu ƙarfi su turawan suka yi mulkin mallaka suna ƙoƙarin su fita daga ƙasar shi ne sai suka sa aka ƙirƙiro ire-iren waɗannan hadisai na cewa babu jihadi da takobi yanzu jihadin nafsu ne kaga wani littafi wanda gashi mujalladi takwas muna da shi a makarantar nan yana tarihin manya-manyan malaman indiya ne in ka zauna kana karatun ɗaya bayan ɗaya za ka yi ta jin irin waɗannan manya-manyan malamai da suka yi ta buga wannan gwagwarmayar jihadin kaga al-ilam qamusu tarajim li ashhar rijal wal nisa min al-arab wal musta'mirin wal mustashriqin gashi nan kaza kaza a ba ba ba wannan bane subhanallah gashi nan juz'i takwas ne mujalladi uku al-ilam gashi biman fi tarihin hind min al-a'lam al-ilam sanarwa game da tarihin waɗanda suke manyan malamai ne a ƙasar indiya a cikin wannan littafi za ka ga tarihin ire-iren waɗannan malamai ga sunan a sheikh ali ibn muhammad al-jansuri wane ne wane ne ga sunan kana karantawa za ka ji an ce yana daga cikin iyada al-jihadiyya yana daga cikin qadatul jihad yana daga cikin jagororin jihadi diddal injinis ko kun fahimta jama'a to kuna buƙatar duk karanta waɗannan abubuwan don ka rinka sanin yanzu kun ga daga abubuwan da suke taimaka mana in wannan yanayin ya zo mu marmaza mu fahimta saboda karatun waɗannan abubuwan ka karanta ka gani shine da zaran ya zo sai ka gane to yanzu za mu je fatawa irin suwa na kaza za su ce irin suwa na kaza za su ce to sai ku ga to yanzu fa ku ne mujahidan musulunci to me za ku ce ko kuma to kuma in za ku faɗi ɗin sai kun dubi me za ku faɗa ya za ku faɗe shi a kan wa yaushe suwa kuma a ina duk sai kun dubi wannan when where how da waɗannan why why why why da waɗannan w's duk sai kun dubi in ba haka ba ƙarshen ka sai ku je ku yi magana inda ba za ku yi amfani ba ka je ka tara mata a aji ka faɗa musu sai ka zo kana kumburi cewa ai ka isar da sako ba wanda ya san abin da ka faɗa ko kun fahimta jama'a to dole ne in kana da awa sai ka zama haziki akan abin da kake yi yanzu waɗannan kasusuwan na adana ka cikin mako guda sun ratsa tun daga Lagos har birnin Kebbi har Adamawa har Bauchi ko ina ana bugo min waya sako ya isa in ce alhamdulillah to an yi su a daidai kuma an yi su a inda labarin zai je kuma an yi su a yadda ya kamata ne an ɗauke su a na'urori an baza su sannan yaya aka faɗi saƙon su abin da suke so ku fito ku yi zage-zagen banza a ce mahaukatan banza mahaukatan wofi ku bi wanda ya ji maganganun sai ce gaskiya kuma abin da wallahi gaskiya ne sai dai kai amma malam da ya ɗan ranganta ne ya an riga an faɗa ba editing ina fata an gane Allah ya kiyaye to shine sai malam ya ce wa kana min abrazil munadina bi ibdalil jihad daga cikin waɗanda suka fi kowa fito na fito domin ɓata jihadin cewa babu jihadi akwai ainihin jarrahu ali jarrahu ali yana daga cikin waɗanda wai sun fito da sunan malamai ne suna fatawa ko kun fahimta jama'a da kuma miraza gulam ahmad alqadiyani shugaban qadiyaniya miraza ahmad gulam suna daga cikin waɗanda suka fito na fito ƙarara suna cewa babu jihadi jihadi yanzu shine jihadin nafsu kawai ina fata an gane a nan ne ainihin wato za mu ainihin kwana insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a ci gaba da tattauna waɗannan matsaloli da haka muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah